أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu bayan hutun sallah mai tsawo da muka dawo muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mun fara a sa'a yau yau talata sha tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau hissan mu ta farko a hawalu shaksiya darasi da ke karantar da mu kan hukunce-hukunce na aure malam ya ce dalilu mashru'iyyati dalilin da ya sa aka shar'anta yin aure kamar da hausa ka ce dalilin da ya sa aka ce mutane su rika yin aure malam ya ce yustadallu ala mashru'iyyati bil kitabi was sunna wal wal ijma ana kafa hujja akan dalilin da yasa aka shar'anta wa mutane aure kan abubuwan da suka zo a alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ijma'i kuma na malamai awwalan malam yace a karan farko malam awwal bai zo makaranta ba kun gani ko ni na faɗa? Karatu ne ya biyo kan shi, awwalan na farko minal kitab daga littafin Allah, ƙauluhu ta'ala, faɗan Allah maɗaukakin sarki da yake cewa, wa an kihun ayama minkum wa na min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli Allah ya ce wa an kihun ayama minkum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku auri marayu daga cikinku mata, ku auri marayu daga cikinku maza, wasalihina da nagartattun baya, ka gane wuri an fara da nuna wa mutane makasudin aure, ba wai kudi ake yi da aure ba, ka ce kai za ka aure yarinyan sarki ne saboda ka zamanto kai ma sarki, ko? Aka ce, a. aure zamantakewa ne na tausaya wa juna wannan matan babanta ya rasu wannan yarinyan babanta ya rasu rufa mata asiri a aure ta maimakon abatta zamantakewa a gidan ka san irin wannan idan uba ya rasu ko da suna da babban wan sai ga wani zubin ba lale ba ne babban wan ya rika kulawa da wayannan yaran na tunda sun zama yaran shi ba lale bane ya rika kulawa da wayannan kannan nasa wani ma sai kaga dukiyan kannan ne zai rika wawura yana cinyewa yana zaluntar su ga dai abu nan kararare kowa yana gani Allah ya yafe mana zaka ce kai ka aura ku ku aura wayannan mata marayin wasalihina su ma matan su aure ka a matsayinka na maraya babanka ya rasu gaskiya mu ba za mu aura ba sai yaron arma tilla arma shine dillalin citta ga za aka ce kai ku aure shi yana marayan shi yana sai da provision ku aure shi har ba ko bai gane ba maraya ne ku aure shi an gani to wa salihina min ibadikum haka nan ku auri nagartattun bayi daga cikin ku an gani ko wasalihina ku auri nagartattu mutanen kirki min ibadikum daga bayinku idan kuka ga a cikin bayinku akwai wani wanda yake mutumin kirki ne ku aure shi kaga yanzu anan ana magana da mata kenan wa ima'iku kuma maza idan kuka gani a cikin bayinku mata akwai wata mutum ya kirki na tsatsa kamilalla aku ce ku aure ta in ya kunu fukara'a idan wancan matan da aka ce marainiya ce iya suka zamanto talakawa ne ko idan wannan yaron da aka ce a aure shi mai provision maraya aka ce a kuka ce talakawa ne ko ko wayannan bayin kuna kallon su a matsayin talakawa ne ko wannan baiwar kuna kallon ta a matsayin talakawa ne Allah ya ce yughnihimullahu min fadli Allah sai ya wadata su ya azurta su mutane nawa ne kafin su yi aure ba su da kuɗi amma bayan sun yi aure suka zama masu kuɗi mun faɗa a nan muna ƙara maimaitawa ba tare da tsoro ba mafi yawancin masu kuɗin garin nan duk ka kalle su a gidajen iyayen suka fara zama yau fa kyautan gida ma sai su maka a nan muka faɗa ko a nan muka faɗa ɗaya daga cikin ɗaliban nan makarantar a gidan iyayen shi ya fara zama yanzu ya kai munzulin da zai yi maka kyautun gida ko ba haka yake faruwa ba to kakkare na masominka ina ƙara gaya ma kowa wannan ka bar ganinka yanzu kana auna sikeli kana provision kana a'a kakkare na Allah kaɗai ya san gobe Allah gara da hamzana da haka kake a'a tsaya yau karatun ne bai rangaranga ba haka kake kun ji ko muna faɗan wannan shi ma yayi ko to kaji muna faɗan wayannan saboda matasan mu dake tasowa kasiyo da kansu su kashe zuciyansu su ki tashi su nema yau ina gidan iyaye na in na tashi na nema ni ma zan iya siyan nawa sai na koma to kaga kenan da yawa mafi yawancin masu kudin garin nan za ka ga bayan sun yi aure ne dukiyar sai ta karu sai ta bude har suka iya barin gidan iyayen suka je suka gina nasu ko suka sai nasu ko wani abu makamancin haka to shine Allah yake gaya maka in ya kunu fuqara idan da kun ki auren su saboda kuna kallon su talakawa ne yughnihimullahu min fadli bayan auren su sai kaga Allah ya wadata su ya azurta su Allah kenan shi ne fa ake gaya maka ai wannan ayan ba za imamu Ali abin da ya faɗa baka ramin Allah wajahu ya ce ku bi umarnin Allah sai Allah kuma ya cika muku alkawarinsa kan abin da yake da alaka da aure ku bi umarninsa ba ya ce ku yi aure ba to ku yi auren idan kun yi shi kuma sai ya cika muku alkawari ne ya azurta ku kamar yadda ya faɗa yughnihimullahu min fadli sai ya azurta ku daga dukiyarsa abin da ya kamata mutane su fahimta shine shi Allah nan fa yana da arziki da yawa Allah nan yana da kuɗi da yawa bari na faɗa da Hausa babu abin da zai yi da kuɗin mu yake jira mu roƙe shi ya ba mu mu ne yadda za mu roƙe shi ba mu san hanyoyin ba ko kuma mun san hanyoyin muke kin bi ai kaman kuɗi ne bar na gaya muku yau abin da wani malami ya ce kaman kuɗi ne yanzu ba ko wani laya da ake wani kati da ake zuwa sai a dan tura a banki ba haka ne ka san katin me sunan shi ATM ko ah yanzu idan ka je ka tura ATM din namban ka 1133 shi ke sai ka tura ka danna 113 1133 kudi zai fito ko ba zai fito ba in akwai zai fito to ai shi Allah akwai ne shi Allah akwai ne kai ne babu ka gane wannan ko shi Allah akwai ne kai ne babu an gane wannan to shi kenan yanzu ka danna 1133 kudi ya fito sai ranar sai ka danna sai ka tura katin sai ka danna 1188 zai fito sai ranar nan kuma sai kara da bai fito ba sai ka ce to shi kenan barka gwada kuma sai kara sawa sai ka danna 11111 gaba daya zai fito ba zai fito ba me yake nuna maka wannan kalman da ka sa ita ne sirrin da zaka je ka wuce to shi ma roƙon Allah haka yake akwai yadda ake yawa da ka danna password din kawai sai ga Allah ya ce faɗa me kake so da ka faɗa daidai ko shugaban ƙasa kake so yau ɗin nan Allah zai sa ka zama shugaban ƙasa ba shi bane kake masa ismul azam ko ba haka bane menene ismul azam ai suna ne na Allah suna ne na Allah sunan da zan yi amfani da shi Allah ya karɓa mu addu'a na daban da sunan da wannan zai amfani da shi Allah ya karɓa mai bukatarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ya ji wani yana cewa ya hayyu ya qayyum ko manzon Allah ya ce ya roki Allah da sunan da idan an roƙe shi Allah baya jinkirin ansa ko wani abu makamancin haka kaga wannan mutumin ya hayu ya kayyumu ne sirrinsa wani kuma ba wannan bane wani sirrinsa bismillah nan ka ganta bismillah a ba ga ta nan ba ita aka ba annabi sulaimana ita aka bai wa annabi nuhu ita ce sirrinsa shi kuma jirgin ruwa ba ba wai kama injin yake yana kokawa da shi yayi kwana yayi haka ya ƙara gudu a in yana son jirgin ya ƙara gudu sai ce bismillah sai jirgin ya ƙara gudu in yana son jirgin ya tsaya tak sai ce bismillah sai ya tsaya in yana son jirgin yayi kwana sai ce bismillah kawai zai faɗa a zuciyar shi ga kwanan dama ake so kai ce bismillah sai kuma ya kwanan wani ismullahi al'azam ɗinsa da yake amfani da shi shine wannan kalman Allahu Allahun nan da kake gani wani ba shi bane wani rabbana rabbana rabbana so uku shine so kai ne yanzu za ka yi ta dagewa wanne ne a cikin wa'annan zai yi aiki a kanka wanne ne an gane wani to kana faɗansa ko sai ga kamar yankan wuka malam kamar yankan wuka an gane wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana za mu je gaba aya na farko an ce a aure marayu alhaji isa yanzu ya shigo amma an ce a aure marayu wanda haka sai a gaya ma uwar gida Allah ya ce a har ma ni na faɗa? Dan Allah ni na faɗa rayu ko Allah? Ai Allah ne ya faɗa ya ce a auren marayu. To da haka sai ka duba a cikin unguwan nan a ga wace ce marainiya. Shi kenan ka bi umarnin Allah kai. Da uwar gida na ce daga ce Allah ne. Ba ruwana. Malam ya ce, wajihul dilala, fiskan da ke nuna mana evidence da aka cira a wannan ayan annal haqqu annal haqqu subhanahu wata'ala san dai Allah annal haqqa subhanahu wata'ala san dai Allah madaukakin sarki amara bi tazwij man la zawja lahu min ar-rijali wan nisa'i Allah yayi umarnin a auri namijin da bai da mata Allah yayi umarnin a aure matan da ba ta da miji wa wa'adahumul maula azza wa jalla bil gina Allah ya yi alkawarin duk wanda ya aure zai wadata shi. In dai kai ba wai don ka kalla kasan da yawa daga cikin mutanenmu yanzu sun mai da auren yayi ne. Shi Allah to ba don yayi yake so kai auren ba. Ka yi auren a matsayin ibada don shi kai. Ba wai na ga ƙanina ya yi aure ba, ni ma bari na zo na yi kara daga can baba na zaure. Ko wani abu makamancin haka, an gane wannan ko kuma bari mu zo mu yi aure kada wannan azumin ya zo a buga mana goro menene goro ta shigar ya waye kaga ba dan Allah yayi ba yayi auren ne dan kar a kada masa goro ta shigar ya waye an gane wannan ko to musulunci baya son wannan in dai har kai auren don Allah Allah yayi alƙawarin sai ya azurta ka an gani ko idahum talabu ziwaj fama an fi ridahu ka gani idan su suka nemi auren domin neman yardansa wa'ti saman min ma'asihi kuma sun yi auren dan su kame daga barin sabansa wa hadha al'aunu min Allah azza wa jalla wannan taimakon daga wurin Allah ne zai zo maka liman yaqsidu zuwaj ga dukkanin mutumin da yake so ya aure li dalili ala hadfi shari'a ala nikah domin dalilin kwadaitarwar shari'a na cewa mutane su yi aure su daina zuwa latti ko ba a lura ba mu je gaba fadalla zalika ala mashru'iyyati wannan sai yayi nuni akan cewa tunda Allah ya ce ayi auren to Allah yana so ne ayi ba ya faɗa ba ne don ka ji cewa ya shiga ta kunnen ka ya fita can a ana son ka ji ne kai aiki yodaran kanka da kake kana cewa wai kai yaro ne har yanzu sai ka ji ka kabari tukunna Allah ya fi muna dalili na biyu faɗan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fankihu Allah ya ce ku aura kaga umarni ya bayar ku aura ma qabalakum kenan kaga anan wurin sai Allah subhanahu wata'ala kalla dukkanin Qur'ani idan ka tashi za ka yi aure Allah ya ce ka aure ma qabalakum minan nisa'i abinda zuciyarka take so ba abinda wancan yake so ba abinda kai zuciyarka take so abinda ka gani ko akwai a cikin maza wanda shi kawai abin da yake so a jikin mace ya kanta da gashi shi kawai gashi yake so baba yawwa baba shi dai ya ga mace da gashi yale yale kamar indiya bukatan shi ta biya wani a'a ya ganta doguwa kamar falwaya wani ba wannan yake so ba wani ya ganta kamar doki ga baya kamar mutu Allah ya taimaki malam wani haka wani haka yake so wani duk ba wannan mana yake diban shi wani ya ganta fara hausawa suka ce komai ya ce eh sai sa wani wani an da shan wahala ai to ya ce wai shi fara faran mace komai ya ce ya yadda ya sa ta a gaban moto amma gidan ba zaman lafiya ta sai kuma Allah ya bashi faran matan ai ta wahala a gidan auren Allah mun tuba Allah ka tsare mu to sai musulunci ya ce kai ma baba abinda zuciyanka yake so a jikin mace ka aura wanda zai kama idon ka daga kallon matan mutane in suna wucewa fankihu ma qabalakum minan nisa'i na daga mata sai Allah ya ƙara kawo maka wani abu sai ya ce masna sai ya ce biyu ka gani ko wasu lasa aka ce ko uku waru ba ko hudu a wannan lissafin to fa akwai akwai hikima cikin nan masna biyu tun daga ga shari'a ta ce ka aure mata biyu ba haka wai bane har ma koko ka gani ko masu daidai ba za su gane wa nan. A, alajan? Ko kai makaratun ya murgino kanka yau? A, arba dai kai ka gane wannan. Kiliya, ka gani ko? Tun da kaga Allah ya ce biyu, to akwai abin da yake nufi. Zai yi matanka ta farko ba ta da lafiya. Kai kuma uzurinka ba zai iya barinka ka zauna a gida ka lura da yaran nan ba. Wa zai lura da su yanzu? matanka ta biyu ita ta lura da su akwai dai dalilai da yawa wanda zai iya faruwa zai yi kai yanzu kana da sha'awa ka dawo gida matanka tana cikin jinin al'ada to yaya ana gano yadda abubuwan yake ko a'a zai yi ma ba haka ba ta haihu ne tana cikin jego ya alaji isa yauwa kaga alaji isa ya gane wani tana cikin jego ne yanzu kai kuma kana da bukatar mace yaya to sai shari'a ya ce maka masna biyu a zai yi kuma ma duk ba haka ba abinda kake nema a jikin iya mace matan nan da ka aura bata hada su ba duka wannan tana da shi tana da guda daya wancan tana da guda daya a kai dama kana son doguwan mace ne to matanka ta farko doguwa ne kana son mace kuma mai ya ake cewa ya juma-juma haka eh arewa kana son mace ya juma-juma haka ba mai zuwa latta ba eh ai arma ya juma-juma to kaga wancan ka tana kai kana son doguwa Allah ya baka kana son mace ya kutuba kutuba haka to matarka ta bi ta zama ya kutuba kutuba din kaga abin da zai sa kalla wata mata a waje an hada maka anan zai yi kai abubuwan da kake so a jikin ce suna da ɗan yawa kana son ka ganta doguwa fara mai jiki mai mama mai baya kamar moto ko kamar mai doki ko in girma ka gani ko ka ga wanda suka gano abin da ake magana in garba to kaga idan ka hada wayannan matan guda hudu sai ga Allah ya baka wayannan abubuwa wannan ta hudun tana da mama wannan ta biyan farashi wancan ta ɗayan doguwa ce duka sai Allah subhanahu wataala ya ce maka masna wa thulatha wa ruba wa in kiftum alla ta'dilu idan kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba fawahidatan to mata ɗaya mata ɗaya ba za ka iya yin adalci ba ka ce to mata ɗaya wani malami a nan wurin sai ya ce ya za a yi ka gano ba za ka yi adalci ba bayan ba ka yi auren ba yanzu kana da mata ɗaya to ka ƙara ta biyu dama tunanin ka shine baka da kuɗi dama kuma Allah ya alƙawarin in baka da kuɗi sai dalilin auren zai azurta ka ko kana ganin alƙawarin Allah ƙarya ne kana tunanin ai ba za ka iya yin adalcin mana saboda abin da za ka ciyar da su Allah ya ce arzikin yana hannunka ne yana hannuna ne saboda haka ka tsaya ka yi abin da shari'a ta wajabta maka sai ka fita salim alim amma wani abubuwan da ake yi na yaudaran kai Allah ya yafe mana wannan kuma ba ina zuga mutane mana su je su kara matayensu kishiyoyi a karatu ne ya biyu an gane wannan ko karatu ne ya biyu ta mu je na fitar da kaina ko to shi kenan malam isa ya ce kai ba wa kowane karatu ba ne a keji ai to Allah ya bi mana malam sai ya ce wa wata dilala min hadhihi al-aya abinda aka ɗauka a matsayin hujja a cikin wannan ayan shine amara Allah ta'ala bin nikahi Allah ya yi umarni da ai aure faƙala sai Allah ya ce fankihu ku yi aure fankihu ku aura wata'aliƙahu ala zalika wata'aliƙahu zalika ala istiqaba sai Allah ya rataya auren akan abin da kai kake so ba abin da wannan ka yake so ba ni ina son bakan mace abokina yana son faran mace shi kenan sai na sauka daga kan wanda ni nake so na koma na aura irin wanda wanda abokina yake so ai ba zai yiwu ba shi da yake son fara ya je aura fara ni da nake son baka na aura baka kar ka taba yadda za ka yi aure wai abokinka ya ce a ka aura fara ko ka aura baka ko ka aura dok a kai ka tambaye kanka me kake so faran mace kawara in zuciyanka ya ce maka a bakan mace kake so to ka tabbatar ita za ka aura domin mene ana yin auren ne domin ya kau da kanka daga kallon matan mutane da kuma kamewanka daga barin zina to duk lokacin da baka aura abin da kake so ba to ko idan ka ga irin abin da kake so yana yawo a titi za ka kalla ko har da haɗe yawo ko na bakin wannan wakan yarinyar nan kwalelanka to Allah ya fi mana saniyan dalili na biyu wanda yake ƙara tabbatar ma da al'umma wajabcin yin aure a musulunci shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annal bahitha fi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallama yace me yin bincike a cikin ko me leke leke da karanta littafai na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga cewa sunna ta manzon Allah ko dai ta faɗa shine kauliya wal fi'liya ko ko ta aikace zai ga la yujid kasirun min al adilla zai ga hujjoji masu tarin yawa al qati'a na yanke shakku asabita wanda suke tabbatattu ne allati tadullu ala mashru'iyatin nikah wanda suke tabbatar mana da shar'anci na yin aure misali malam ya ce fa min alqawliya qawlu sallallahu alaihi wasallama daga cikin hadisan da manzon Allah ya faɗa ne cewa mutane su yi aure shine faɗarsa da yake cewa sallallahu alaihi wasallama ya ma'ashara shabab ya ma'ashara shabab ya ku tarin taron samari ka kalle da manzon Allah ya fara magana da samari ma ya fara ba da dattawa ba kaga alhaji Hamza ya suke nan alhaji Hamza ka gani ko ko kana cikin samari har yanzu eh ko ko ko sai su malam isa da arma da arewa kana cikin su to ya ce ya bar muku to manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab ya ku tarin taron samari man istata'a minkum al-ba'a duk wanda yake da ba'a falata zawwaj to yayi aure malamai suka ce menene ba'an ai mun karanta a baya aka ce ba'a shine lafiya lafiyan ka kalau ustaz kai aure yodaran kan nan da kake wai lokaci shekarun ka bai kai ba mugu da za a kulle ka da za a kulle ka daki da ita sai ga labari ya canza ko to aka ce ya ku tarin taron samari duk wanda yake da lafiya lafiya shine kana harbawa kawai warin faɗa da yaran da kowa zai gane lafiyanka kalau kana harbawa kana miƙewa to tunda lafiyanka kalau kai ba mata maza bane ko ba ka ke cewa ka sarausa ba kai ba mata maza bane lafiyanka kalau to haka ce kai aure wasu malamai suka ce ba a abin da ake nufi da shi shine kana da sana'anka to kana sana'a ustaz kai aure kaga wannan awon da kake yi sikeli ka gwada guda buhu ɗaya naira ashirin buhu biyu naira arba'in amma ƙara aka ce haka ne ko ba haka ba ne a labari yana fitowa billa billa ba yanzu nawa ne 150 to kowane buhu ɗaya ka auna 150 a rana ko a lalace mutum zai iya auna guda goma daga fitowar rana har zuwa faɗuwanta ba ko ba za a iya ba ko ya yi yawa gashi ko a rana ɗaya in an samu mutum mai himma an ce zai iya auna buhu ɗari biyu to sai ka ce ɗari da hamsin hamsin na ma maza ne ɗari da hamsin hamsin so ɗari biyu a'a mu kaddara cewa mutum ɗaya mu kaddara a ina zuwa mu kaddara ne ai muna son mu kaddara ne dubu talatin dubu talatin ɗin nan mukaddar cewa mutane biyar suka yi ko ba haka ake yi ba dubu shida shida kowane rana ka samu dubu shida a ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ya danganci inda kake aiki ya danganci inda kake aiki kai bari na gaya maka wayannan aikin aikin fa kawai mutanen garin nan ne ba su daban nima da na yi shi ka san na san yanayin yadda ake yi idan ka je ka tsaya a wuri ɗaya to shi ne za ka iya cewa an kayi yau gobe jibi shi kenan sai a ce to sai an ƙara kawo kaya amma nan ana da kaya ka zo ka yi ka gama aikinka wancan yana da kaya ka je ka yi aiki ka gama can suna da aiki sun gayyato ka zo kai tunda an ce mutane biyar ne in group ne ku je can ku yi aiki ku je can ku yi aiki ku je can kamar lebura ne ai na gini nan an yi an gama nan gobe an je can an yi an gama haka haka haka ai ko ma'aikacin gwamnati ne yake samun naira dubu shida shida kullum ba karamin albashi yake kwasa ba ka buga dubu shida shida so talatin nawa ne ka gani 180 dubu ɗari da tamanin a wata karamin abu ne ai ba karamin abu ne saboda haka da wannan abin da kake samu da shi za ka rike iyalinka yodaran kanmu da muke yi ai sana'a na ba karfi ba ka a yodaran kai to sai manzon Allah ya ce kai da kake da sana'a kai aure malamai na uku sai suka ce tilla ku kun fahimci cewa ba'a shine lafiya kana harbawa gabanka lafiyar shi kalau ko kuma wannan malamai na biyu kun ce yana da sana'a to mu mu haɗa su guda biyun kana da lafiya kana da sana'a kai aure to kaga su Muhammadu Sani su Sufi kana wani su kai o to to na gane na gane ka share wani abu ne a shi to kaga duk ba su da sauran uzuri duka ba su da sauran uzuri Allah ya fi muna manzon Allah ya ce duk wanda yake da lafiya kuma yake da sana'arsa to yayi aure falyatazawwaj yayi aure fa innahu agaddu lil basar domin wannan auren shine zai sa ya rintsa idaniyansa ya rufe idansa akan mata in suna wucewa domin duk abin da wata ta wuce ga ta burge ka a jikin matanka na gida akwai shi sai dai kai ne in ka kasa tattalinsa ko ba ka bane in mutum to ka san mutane ya ya za a ce tattali to su wannan da kaga suna wuce wannan za su sai rigan mama mai kyau kai tun da aka sa rigan mamanta a akwati ba ƙara siya ba yau shekara biyar kenan akwai adalci a nan shine wannan malamin yake cewa shi za ka ga a kasar hau ko wasu zubin kuma matan ne ma suke da shedanci sai ka ga yaro yana baya wai za a ɗauko mama a bashi sai ka ce igiyan guga eh arewa ka san wannan mugunta ne ma ko duk sai ga maman da ya zire saboda mugunta da ake ma maman ya ka kalla baya ba amma haka za a kamo a wani tura ta haka ai ko guga ne sai haka so maintenance lura da lafiyar matanka lura da kayayyakin da za ta sa wanda zai hana maman zubewa duka aiki ne haƙƙi ne a kanka wanda in wata ta wuce ba za ka kalla ba domin ka san na matanka bai zube ba ballantana wata zo ta yaudare ka da shi an gane wannan ku saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa mi iyakan kokarin mu mu tarerayi iyalan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ahsanu lil farj wannan auren da zaka yi shine zai kame ka daga barin bibiyan mata ana lalata da sunan zinace zinace wa man lam yastadi manzon Allah ya ce duk wanda yake yin aure ko yake ganin ba zai iya yin aure ba yana ganin halin da yake ciki akwai damuwa a ciki manzo Allah ya ce fal falai bi sawmi to yayi ta yin azumi ba za ka bi umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kana cewa kai yaro ne manzo Allah ya ce kai ta yin azumi kullum kaka ce wai ai ina yi ka san wani waya ta mace wai ai mala ina yin litinin da alamis dan Allah haka manzon Allah ya ce litinin da alamis ne fa alaihi bi sawmi kullum kai ta yin azumi dare kuma kai ta namil bili malama musani bai gane ba a ai tambaya ne ka gane wannan eh ai tambaya ne ai to da ba shi yasa muka shigo da kaiwa gwara kai auren da kai ta azumin to an za ka samu lada ba azumin da ya yi garanti azumin da ya yi garanti sallan daren ba za ka yi ba malam kullum nan da mawa zai kuwa gare ne auren da rika litini da alamis to shine manzon Allah yake so dama ana son ka yi ne ka kama kanka to amma tunda kana ganin wancan ba zai yiwu ba ka ce to ga azumi da safe ka ci azumi da daddare ka yi nafilfili shikenan su masu aure suna da ibadan da suke da daddaren ne shi za kai da baka da ibadan baka da ibadan da za ka yi a ga ke kai ta sallah ka gani ko Allah ya bai mana shi za ka ga a kasar Hausa ana cewa sallar ma mai mata to akwai bambanci da ta wanda bai da mata ka gani Allah ya fi mana fa innahu lahu wijaun manzo Allah ya ce domin wannan azumin da zai rika yi da sallan nan duka za su zamanto kariya a gare shi hadisi na gaba wanda yake ƙara nuna mana aure aba ne wanda shari'a ne ta ce a yi ba wai ra'ayinka ba mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce an nikahu sunnati aure da kake gani to sunna ta ce famar ragiba an sunnati duk wanda ya ƙi san sunnata ya ƙi yadda ya yi aure da na ce a yi, falesa minni ba ya tare da ni, to ka kalla haɗarin da ke cikin wannan. Mutum ya je lahira a ce ba ya tare da manzan Allah, ina za a same shi? Na malama mazan, ka ce zubanin layi, magana a zubanin layi za a same shi? To ai ina ne ƙuran, ka san subhanallahi kuma kuna ganin yadda abubuwa yake ko mutanen mu da yawa sai suka gani abun kaman wasa sai an je lahira zaka ga abubuwa ya canza sai ka ga mutum ya kai shekara arba'in arba'in da biyar hamsin ya ƙi aure ba kuma kuɗin ba ne bai da shi ba wai lafiya ba ne bai da shi shi yana jira ne sai ya sai mota ya gina gida sannan zai aure sai an je lahira sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a fita da shi daga nan wurin a fita da shi sannan sai ta dana sani shi ne magana tun da dai- ni na rubu- na faɗa wannan magana manzon Allah ya ce annikahu sunnati aure sunnata ne famar ragi ba an sunnati duk wanda ya kyamaci a sunnata falaisa minni to baya tare da ni a ina ne baya tare da manzon a nan duniya ne ai ba nan duniya ba ne ko zamanin ka yanzu da kake rayuwa ba zamanin da manzon Allah ya rayu ba ne to automatically a ina ne baka tare da manzon Allah a lahira ne mutum baya tare da manzon Allah to kuma kaga idan aka ce a lahira mutum baya tare da manzon Allah to akwai damuwa na bakin nan uwa yana akwai kura ne domin shi duk inda manzon Allah yake to nan ne rahama take to an ce baka tare da shi to kaga mutum yana cikin wancan rikita-rikitan kenan Allah mun tuba Allah ka yafe mun falaysa minni wa min as-sunna al-fi'liya abin da ke ƙara nuna maka sunna ta aikace ya nuna maka manzon Allah ba dan a faɗa ba cikawa bane a shi dan a faɗa a cika ne malam yace mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aure ya kuma aurar da yaransa ko ba haka bane ya yi aure ya kuma aurar da yaransa ya aure mata guda goma sha ɗaya ya rasu ya bar guda tara ya aurar da yaransa kusan duka yaransa mata manzan Allah ya aurar da su ɗaya daga cikin sabai ma guda biyu aka bashi aka bashi ɗaya ta rasu manzan Allah ya ƙara bashi ɗaya ita ma wanda aka bashi bayan lokaci kaɗan ta rasu manzan Allah ya ce wallahi da ina da ta uku da sai na ƙara musa yanzu ban da sauran yara mata ya aurar da nana fatima ga imamu ali ko wannan kaga ya nuna maka shi manzon Allah dan a faɗa a cika ne ba wai a faɗa a ki cikawa ba wannan ya nuna maka cewa kai ma kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka zamanto dan a faɗa a cika kai ɗalibin ilimi ka zamanto dan a saurara a karanta a iya a aikata an gane wannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko malam ya ce fannikahu sunnatun min sunanil anbiya'i wal mursalina aure da kake gani sunna ce daga cikin sunnonin manzannin Allah duk wani annabi da ka sani to sai da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta masa aure banda annabawa guda biyu su ne tarihi ya kiyaye ba su yi aure ba ɗaya ya rasu ɗaya ba rasuwa yi ba wanda ya rasu bai yi aure ba shine annabi haya wanda kafirai suka kama shi suka gigara masa zarto tun daga kan nan tsakiyan kan suka rika gigarawa suka raba kan biyu suka bara jikin nashi biyu suka kashe shi. to bai yi aure ba sai na biyu annabi isa alaihi salatu wassalam bai kai ga maganan aure ba suka yunkuro za su kashe shi Allah ya ce a'a ku bani kaya na Allah ya ɗauke shi aka ga shi ba mutuwa yi ba ɗauke shi sama aka yi da shi ƙarshen duniya zai dawo wasu malamai suka ce in ya dawo zai yi aure to kaga tunda yanzu bai riga ya dawo ba ba za mu sashi a lissafin ya yi aure ba tukunna ko to amma banda wannan duk wani annabi wanda ka sani ka taɓo shi ka kirawo sunan shi ka gani in bai da mata duk wani annabi da ka sani ka taɓo shi ka ji in bai da mata to sai malam yake gaya maka shi auren sunna ce daga cikin sunnonin manzannin Allah an gane wannan Allah ya yafe mana salisan na uku da ake ƙara ganowa cewa lalle aure aba ne wanda shari'ar musulunci ta shar'anta shi shine ijma'in malamai ijma'in malamai consensus of scholars ijma'in malamai ya tabbatar da aure aba ne wanda shari'ar musulunci ta shar'anta me yasa malam ya ce saboda su wayannan malaman dama suna dogaro ne da qur'ani to a qur'anin sun ga Allah ya faɗa hadisi sun ga manzon Allah ya faɗa kuma ya aikata shi ma to saboda haka dukkanin sai suka tafi akan cewa aure mashru'i ne shari'ar musulunci ta shar'anta shi sai dai mun faɗa a baya akwai wanda auren yake zamantowa wajibi a kansa akwai wanda auren yake zamantowa sunna a kansa akwai wanda auren ke zamantowa mustahabbi a kansa akwai wanda aure ke zamantowa makaruhi a tare da shi akwai wanda auren ke zama ma haramu a tare da shi duka a karatunmu na baya mun karanta misali za mu ɗauki guda uku kawai a cikin sauran sai mu basu wanda aure yake zama wajibi a tare da shi shine dukkanin mutumin da ya san ba zai iya rayuwa ba sai da mace ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya mai ƙarfi kuma aka bashi sha'awa ko aka ma ya kamata in ce aka bashi duk wanda ya san an bashi sha'awa mai karfi to wannan aure ya zama to wajibi a kansa ka san daga cikin mutane akwai wanda ko gyalale na mace ya taba jikinsa to sai ya je yayi wanka gyale wannan in ya taba to sai ya je yayi wanka to kaga wannan aiki a wannan shi yayi yawa ko to irin wayannan mutanen dole ne su akwai na biyu wanda yake shi kuma haramun ne kaga wannan wajibi to wannan haramun shi kuma na na wannan wanda zamu yanzu shine mutumin da ba shi da lafiya gaban shi baya aiki ya je ya aure to kaga zai cutar da wannan matar ko ba gaskiya ba tunda ita wannan matan ko mu dade ko mu jima sha'awa zai taso mata to shi kuma wannan mijin ba shi da lafiya ya za ta yi kaga daga nan sai ta fara bin mazaje ana lalata kaga lamari sai ya zo ya ɓaci sai aka ce to tunda shi wannan mijin ya san bai da lafiya to kar ma ya fara auren sai na uku shine tsakatsaki din shi ba an ba shi karfin sha'awa bane mai yawan gaske a amma dai normal dai lafiya lafiya to tunda lafiyan ka kalau ustaz ka je kai aure ka je kai aure babu ruhubaniyanci a musulunci an gane wannan Allah ya fi mana sai maudu'un nikahi shar'i to nan ne ya kamata mu tsaya Allahumma amfana bihi darasi na gaba to mu je fikiyu lokacin ma ya riga ya karatu ai shafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم مالا يتي منا نن أتكل للتابي نا إشماوي شابي نا همسند أكو إن دمك ينكراتو أكن أدوان دا أكي وغاوة idan ya rasu dama an ce gawa kaga wanda ya rasu kenan to malam yace Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi ya Allah wannan mutumin da ya rasu idan ya kasance mai kyawawan ayyuka ne Allah ka dindinka masa su ne addu'o'in da ake magawa fa Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi ya Allah wannan mamacin da muka tsaya muke roƙon muke roƙonsa muke roƙonka a kansa Allah in ya kasance mai kyawawan ayyuka ne Allah ka ninninka masa ayyukan nasa wa in kana musi'an idan ko ya kasance mai munanan ayyuka ne fatajawaz an sayyi'ati Allah ka kauda kai ka yafe masa dama mun faɗa a baya maqasudin tsayawa ai wa gawa addu'a shine domin a roƙa masa gafara da ya je lahira Allah ya tsallakar da shi ya wuce aljanna to kaga irin addu'o'in kenan wa in kana musiyan Allah idan wannan gawan ta zamanto mai munanan ayyuka ne ka san akwai sabuwa da mutane muke yi a fili haka sai mu nuna mu mutanen kirki ne idan muka yi kwanan haka sai mu zama 'yan ta'adda ko to shine yanzu malam yake faɗa idan ya kasance wannan mutumin mai mummunan aiki ne Allah ya fi mu sanin komai to Allah ka yafe mata Allahumma ya Allah innahu qad nazala bika wannan mutumin hakika fa da yau yau yau ya sauka a gare ka ko ba kawai ai duk wanda ya mutu ina tafi wurin Allah kawai ya koma ga Allah ko ba ka bane to shine yanzu wanda yake mai sallan nan da mamun nan suke faɗa Allahumma in Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah hakika wannan bawan naka ya sauka a gare ka wa anta khairu munzilun bihi kuma kai ne mafi alherin masauki faqirun ila rahmatika Allah wannan mutumin da ya mutu to mabukaci ne zuwa ga rahamarka akwai wani mutum ne wanda baya bukatar rahamar Allah babu wannan mutum duk sheguntan malami in ya rasu a tsaya a yi masa addu'a an gane wannan ko na san abin da nake magana a kai na taba halartar wani sallan wani malami saboda suna ganin kaman shi shehi ne ana tsayawa kawai aka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah assalamu alaikum suka mai kabbarori guda hudu ba tare da an yi wannan addu'an ba na ce wannan kuskure ne komai shehuntan mutum in ya rasu to yana buƙatan addu'a a wurin Allah idan sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai rasu, ƙarshen shehunta kenan ko? Ko ba ka bane? Manzan Allah ya tsaya a kan gawansa yana faɗan wa'yannan addu'o'in, kai kuma a wane? Kanka ya daɗe. Mu gaya ma juna gaskiya, ni ban saba kwalokwalo ba fa. Ba ruwana, na ga yan ɗari kuna ta zazzaro min ido. Zancen gaskiya ne, idan manzan Allah da kansa zai tsaya a kan sahabi, ya yi wa'yannan addu'o'in kai kuma awa. Ko, kaga wannan ba laifin shayin ba ne, laifin wanda ya tsaya yake mai addu'an ne. An gane wannan ko? Laifin wanda ya tsaya yake mai addu'an ne, shi shehun, tabarkalla alhamdulillah. Kyakkyawan zaton ma da suke mai ne ya sa wannan malam ya yi wannan gangancin. Amma wannan kuskure ne, ina faɗa yau ya kai wani shekara uku ko hudu na wannan abin ya faru amma har yanzu ban manta shi ba kuma ina satin ɗin shi ina saitin ɗin shi a sayan example cewa an yi kuskure a wannan wurin ina faɗan wannan saboda nan gaba Allah kaɗai ya san inda zai kai ku a malinta ko ko a daraja ko a mukami ko ko a rayuwa kar ku yadda irin wannan abin ya faru dole ne ku tsaya kuma mutum sallah ku roƙa masa addu'o'i idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa habbansa addu'o'i to wayanda ba sahabi ba kuma fa an gane wani to kalla sai ya ce faqirun ila rahmatika ya Allah wannan mamacin da ya rasu to mabukaci ne zuwa ga rahamarka wa anta ganiyun an azabihi ya Allah kai kuma mawadaci ne akan barin yi masa azaba me yasa in Allah ya maka azaba ba zai ƙara Allah da komai ba in Allah ya sa ka a aljanna ba zai riga Allah da komai ba to mu dai Allah muna buƙatar rahamar Allah Allah kuma ba ma son azaban ka Allah ka yafe mana shikenan mu wuce kawai da an kai ni ba abin da nake fata ba da mutum ya zo lahira kawai mala'ikun nan su tambaye ka ba kana son annabi Muhammadu ba ce ko ina so ce wuce kawai da Allah je ka je ka ka wuce kawai an wuce ko ai wuta haramun ne ta ci jikin mutumin da yake son manzon Allah haramun muna fatan Allah ya mana wannan lamuni Allah ya mana Allahumma ya Allah ya ubangijinmu sabbit indal mas'alati mawtiqahu ya Allah ka tabbatar da dukadikinsa yayin da aka zo masa tambayoyin nan ka san ana sa mutum a cikin kabari kuna juyawa haka kuna juyawa za a dawo mai da ran shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ma yayi yana jin karan takun takalminku za a dawo masa da rai za a fara tambayinsa man rabbuka waye ubangijinka zai faɗa in ya sani kenan man rabbuka wane ne ubangijinka zai faɗa waye annabinka zai faɗa me alƙiblanka zai faɗa sai a tambaye shi tambaya mafi haɗari ita ce tambaya mafi haɗari a cikin kabari me kake faɗa kan annabi muhammadu ka duba hadisin za ga an ce wa ma ta kulu fi hazar rajuli me kake faɗa kan wannan mutum sai kawai ga annabi muhammadu shi me kake faɗa kan shi ga annabi muhammadu nan a cikin kabarin naka wa ma ta kulu fi hazar rajuli me kake faɗa kansa to idan mutum ba Allah ya masa dace ba ne sai ka ji ya ce irin abin da mutane suke faɗa a kansa shi nake faɗa to wahala ya zo Allah yana nufin ka da rahma ta ai annabi na ne masoyi na ne kaza kaza kaza kaza shikenan an gama nan sai a zo wanda ke jin wannan haɗari yaya sallolinka daga nan za a fara bincika to shine yanzu malam yake ce maka mu da muke tsayawa kan wannan gawan mu roƙan ma wannan gawan Allah ya tabbatar da digadiganta lokacin da aka tambaye ta ke gawa wane ne ubangijinki ta iya cewa Allah wane ne annabinki ta ce annabi Muhammad me kike faɗa kan wannan annabin ta faɗa ce annabinta ne masoyinta ne sallah ba a ai Allah yana yin sallah in cita ta yi yawa ne a ya yi arma to sai na bar cittar sai na je sallah Allah ko an gyara ke yanzu yawa yawa an gyara an gyara to shine addu'an nan Allahumma mu kara dubawa Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da digadiginsa yayin da aka zo ake masa wannan tambayoyin, wala tabtalihi, ya Allah muna roƙonka, kada ka jarabce shi a cikin ƙabarinsa, bima la ɓaƙata lahu bihi, abinda ba zai iya ɗauka ba. Allah ka gani, ashe wayanda suke ganin a yi gaggawa a kai gawa kawai kabari, ashe suna cutar mutane ne. Ku tsaya wa kalla sosai. da yawa daga cikin sallolin da ake magawa yanzu ba a tsayawa a yi wa'annan dogon addu'o'in nan mu gaya mu junan mu gaskiya ba a tsayawa a yi wa'annan dogon addu'o'in sannan tashin hankali na biyu ana zuwa makabarta da kai ana sa ka a ramin sai a ce akan na gabas kowa ya addu'an shi sai wani kawai sai ga ya ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك سيدي duk wa'annan addu'o'in kaga bai maka ba ko ashe dai iyayen nan namu Allah ya saka musu da alheri da suke ta nuna mana cewa wannan karatukan kar ku yi watsi da su ku je ku biye mai rudin zamani Allah ya fi mana walhiquhu bi nabihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ba dan mu ba ba dan halin mu ba ka hada wannan mamacin namu da annabinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai komai ya kare a nan wurin ko ba haka bane komai amma ce an tashe ka ranar lahira kana bayan tawagan annabi muhammadu ai ba karamin jin daɗi bane wannan to ka gani ba duka yanzu wayannan addu'o'in duk ba a yi ko ba haka bane duka addu'o'in nan duk ba a yin su yanzu yanzu fa sabon sallan da ake yi magawa yanzu nan kan ce sabuwa ne da an ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin gairul maghdubi alaihim waladdallin Allahu akbar sai a salatul ibrahimiyya ko ba haka bane كبر أنا الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وآتيه وأكرم نزله ووسع ملكه له
وغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الله اكبر
duka wayannan kyawawan addu'o'in da muka karanto a littafin nan yanzu an yanke su da yayi kabbara ta karshe ta hudu Allahu akbar a wannan kabbara ta karshen ma fa an soye ma sauran mutane ne addu'a kamar misali yace Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wa ta'ina wa asina duka ka gani me me muka ce Allahumma mene addu'an karshen da nan yanzu Allahumma ighfir li hayyina Allah ka gafarta wa rayayyinmu da ni da kai da muka tsaya muke maga wannan sallah kaga mu ma an mana addu'a Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina sauran matattun mu dukkan su Allah ka gafarta musu wa hadirina da waɗanda suke halarci a wannan wurin ko ku suke wannan garin wa ga'ibina da waɗanda ba sa nan wurin ko ko ba sa nan garin wa ƙa'ina Allah a cikinmu waɗanda suke yi maka biyayya su ma ka gafarta musu wa asina Allah a cikinmu ɗin nan waɗanda ma suke saba maka Allah ka gafarta musu wa kabirina Allah manyanmu dattawanmu iyayenmu waɗanda suka girme mu dukansu Allah ka gafarta musu wa sagirina ƙanananmu wanda laifi ma bai ya Allah Allah ƙanana daga cikinmu, ƙanana daga cikinmu, wayanda su ma ba su kai an fara rubuta musu zunubi ba, su ma Allah ka gafarta musu. Wa zakarina, ya Allah maza daga cikinmu, ku kyale su, Allah ya tsare. Laifin shi ne ya sako hanya ne ai, ba hanyar shi bane shi mai motar, ya kamata yana can lent ɗin ne. Wa zakarina, Allah maza daga cikinmu, ka gani ko? Duka gabata musu. Wa unsana mata daga cikinmu, duka yafe musu. Innaka ta'lam mutaqallabana wa maswana. Domin Allah kai ne ka san makomanmu da kuma kaiwa da komowanmu. To duka yanzu ba a yin wannan. Da an yi kabbara ta hudun nan ba da kalma ɗaya biyu suka da an ce assalamu alaikum. wani ma ya ce da an yi kabbara ta hudun kawai ai sallama ka dai lura dai in za mu junan mu adalci akwai gyara a nan ko to Allah ya fiye mana ina ganin kuma za mu tsaya a nan wurin tunda mun zo daidai wurin annabi Muhammadu ba wanda zai zo wurin annabi kuma ya tafi waye eh to muna nan wurin annabi Muhammadu za mu tsaya eh Allahumma amfana bihi in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu in babu za mu haƙura dama lokacin ya riga ya kai wa alaikum salam na'am hadda mamu duk wanda yake wurin duk za a yi tai wanda bai iya ba ya ta cewa Allah ya gafarta mai da yaren shi ce oh Allah forgive him oh Allah forgive him oh Allah ko da turanci kai tai in kuma ba dan boko bane kai ka tai da yaranka na wasu Allah gawarta masa Allah ka yafe masa mu ma Allah ka yafe mana kai da dan filani ma shi Allah ya sa tsakanin mu akwai nisa ah raja Allah eh sarki ko ba haka ba ka ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa sai kuma ka ce Allah ka sa tsakanin mu akwai nisa Allah malam to kai ka yadda a kai shi kai ma dawo a kai ka ka ce Allah Allah ka tsakanin mu akwai nisa Allah na ka yafe mana na ka yafe mana ga wani mana hafsin ya mutu jiya ko an yi hira da shi ashe bai mutu ba ya ce duk masu mai addu'a ya mutu ya sai riga shi mutuwa ka ka gani Allah ya tsare Allah ya tsare wa alaikum assalam bismillah almajirinka wa abdul hudaran daran khairan min dari Eh.
wa zawjan khairan min zawji to kaman wurin mace
ita ba a cewa wa abdul ha zaujan khairan min zaujiha ba a cewa za mu zo za mu karanta a gaba ba a ce in ka zo za ka yi sallan gawa mace ce ba za ka faɗa cewa wa abdul ha zaujan khairan min zaujiha amma za ka ce wa abdul ha darin khairan min dariha wa ahalan khairan min ahliha wannan wurin sai kai shiru ba za ka ce wa zaujin khairan min zaujiha ko da ba ta da miji za ka yi shiru wannan ka bar ma Allah ka sani ko a kara maka eh ba haka bane ya kara maka wa alaikum assalam na kamar karatun mu na akwai shi eh
kamar wani da ake yi Allah ke gane a aure da yake magana akan a aure ba ai aure eh Allah ya magana ai aure haka ne kuma ka daga murya sosai malam Umar ya ce baya jinka a daga cikin matasa eh suna fakewa da ai cewa ai abu huraira ai shi mai ya aure na ya mutu da hukunci irin wannan matasa rashin hankali ne wannan yi mutum ya kalla abu huraira shi saboda abu huraira bai yi aure ba shi ma ba zai yi aure ba wanda ma ya ce abu huraira bai yi aure ba kuskure ya yi ya nuna ma bai yi karatu ba ne abu huraira ya yi aure har ya haifi ɗiya ta mace ba kisan yarinyar abu huraira ba ne da aka yi ta ɗakin miji mijin ya kama goshinta ya haka ya yi addu'a ko Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ju- ma ju- ma jubiltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubiltaha alayhi ya sauke hannu sai ta mata ce me zo nan kai ma a maka tace a yaya tace kwarai kuwa a ni ba addu'a kai a kai na ba ni ma zan yi addu'a a kanka alherin da ke kanka Allah ya tabbatar mana sharrin da ke kan nan Allah yarinyan shi ne aka tabbatar da wannan kissan akai to bai aure wata ina ya same ta akwai manyan malaman da mun karanta har suka mutu ba su yi aure ba mun karanta amma da su aka ce kai koyi da manzan koko da manzan Allah wannan shi ne tambaya kwara ɗaya da za ka yi da su ne aka ce kamar ibn taymiya shagulgula na da'awa shi ne yake barin sa yi aure banda shagulgula na da'awa kama shi da aka yi ta yi an kama ibn taimiyya an kulle shi ya kai sau ashirin da shida a ƙarshe ma dai a kurkukun ya rasu ya shiga wannan ya yi shekara biyar ya an ƙara ya fito ya yi ƙara an ƙara kama shi an kai shi ya an kulle shi shekara bakwai wannan an kulle shi shekara goma sha uku ta ta ina wannan mutumin zai iya yin aure ko ta ina so irin wayannan akwai su kai ni ina da littafi in kana so zan ya tura maka manyan malamai na duniya wanda suka rasu ba su yi auren ba ba wai ba mu sani bane su aka ce kai koyi da su koko da sunan manzon Allah ai da manzon Allah aka ce kai koyi to manzon Allah nan yayi ya aurar da ƴaƴansa kuma ya ce ma mutanensa su yi auren har ma ya ce wanda ya kyamaci aure baya tare da ni kaga aka ce ko wai wani bai aure ba ina ruwanka da shi kai ba annabin ka aka ce kai da kad kana da kun fi rasulullahi iswatun ko uswatun hasanatun liman kana radiyallahu wal yawmal akhir dan me zaka tsaya kana ba kanka wahala dole kaga yana wannan maganan kai fatali da shi kawai ba abokin tattaunawa bane yana son a tattauna da shi ya je ya karatu shine maganan gaskiya kawai shi ba haihuwa aka haife shi dan rainin wayo ma rabu da su kawai mu je wancan mayan Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam ala umar Karaukallah.
bismillah Wala tambaya akan dabba da ta mutu. Misali ko mutum yana kiwo ko kuma kamar sanin lai da muka wuce wuce yanzu.
eh Mutum ya sai rago zai layya sai ta mutu. To shin dabban eh, mutu- gawan gawan ragon da ta mutu shin ya halarta a ba kare ko wani dabba ko ko ya kamata a binne za a iya bakare za a iya yankawa bakaren shi ke me yasa Ah, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa fatan gawan za a iya fedewa a amfana da ita ba ai za a iya fede fatan gawan ko ba ka ka- a hadisin bulugul marami manzon Allah ya ga ana jan wata mushen akuya haka ko manzon Allah ya ce ah, law akhastum di- a- i- i- ibaha ko da ko niki fatanta ku ku jeme ta suka ce ai mun san Allah ai mushe ne ai yace a ai jeme wanda za ku yi shine zai tsarkake wannan fatan sai ku amfana da ita to kaga kenan idan har za a iya amfana da wancan to balantana kuma kare sai a yayyanka dabba naman sai a bashi sai dai ya ci ai kai a matsayin ka yana musulmi cin mushe haramu amma shi dabba akwai shari'a ne a kan shi har ba shari'a a kan shi Allah ya yafe mana Allah ya yafe.
akan hakan da layya mutum ne zai yi layya ana bugar sallah sai yau ya bayyace sai dabban nan ko wani abu ta ci leda wannan ko wani abu ya ci ko Leda ya sai ci.
yanayin canja abinci ne to sai ya kama halba da ya zai mutu eh sai aka yanka mhm to an kare hukumar na za a iya barin shi a matsayin layyan ne kan da ake yaushe ake yin layya da daddare ba Allah to to ya kai goban to kaga daga nan an san ka ya fita sau da ka ba layya kai ba ka ci nama ne amma Allah zai baka ladan niyya shi Allah ba azzalimi ba ne zai baka ladan niyya garanti ne wannan zai baka ladan niyya amma ba layya kai ba za a baka ladan niyya yin wannan layya wani hadisin ma ai ya ce niyyatul mumin khairun min amali niyyan mumini ya fi isuwa ma akan aikin nasa domin idan babu niyya ka aikata aiki a ba za ka samu lada ba ko innamal a'malu binniyati Allah ya fi mana wani tambayan to to Allah ya biya bukata ya aure ta masha Allah ka ka gani ko kaga mazhaban ka ko kaga mazhaban ka ko Allah ya sanya alheri sunanta Aisha Allah ya sanya alheri Allah ya tabbatar mana da ita a cikin addinin musulunci Allah ya ba shi iko duke ta shi kuma dukkanin abin da zai shiga tsakaninsu har samu saɓani Allah ya ɗauke shi eh duk abin da zai kawo ta yi kuka da ce wayyo musulunci kada Allah ya tabbatar kada Allah ya kawo shi muna son mata ce da mata san haka aure yake a musulunci jidda ta yi shi cincin Allah ya tabbatar muna fatan alheri gare shi kamar malam wani na son ya kara Kasa makalla dama tambayoyin guda biyu ne.
to muka yi ɗaya ɗazu Ɗayan a cikin darasin da muka gabatar ne yanzu insha Allah.
a hawalu to me ya ce Malam istaghfiru li akikum fa innahu al'ana yas'alu. Shin malam collective addu'a ake bukata ko ko ana iya yi kowa ya nashi misali.
to ya danganci fahimtar mutum ne shi dai manzon Allah ya ce ku ku roƙa ma ɗan uwanku gafara nan manzon Allah ya tsaya bai ce individually ba bai ce collectively ba nan dai ya tsaya tilla ai manzon Allah ya san mu masu hankali ne ko ba haka bane mu masu hankali ne sannan kuma shi Allah subhanahu wataala ai ya ji san a zo masa da ibada collectively ne sai da haka aka ce azumi a yi shi a tare ba a ce wannan ya yi a januwari wannan ya yi a disamba ba wannan ya yi kuma a july ba a yi shi collectively an zo za a yi sallah aka ce a yi shi mene collectively hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutane ba za su taɓa taruwa ba ɗaya daga cikinsu yana yin addu'a saura suna cewa amin face sai Allah ya ansa wannan addu'a hadis in ma mutum ma bai san wannan hadisin ba ya je ya dauko iyawu sunna wa ikmadul bid'a babin da babin da Shehu Usman dan Fodiyo ya kawo maganan addu'a zai ga wannan hadisin a wurin kuma me mutum yake nema dama yayi addu'a ne Allah ya ansa to yanzu manzon Allah ya faɗa cewa mutane ba za su taɓa taruwa ba ɗaya daga cikin su yana yin addu'a saura suna cewa amin face sai Allah ya karba saboda haka sai wayannan iyayen namu da magabatan nan sai suka ce to su wannan fahimta za su samu su kuma wancan bayan Allah suka ce a za su yi ɗaiɗai ɗaiɗai ne shi ke nasa kashe to kowa ya nashi mu dai in mun rasu to ku tsaya kuma na addu'a collectively wannan shine wasiya na a nan garin ko ko a can Kaduna har wayan za su mun sallah ma ni dai na faɗe su eh har wanda za su mun sallah ni na faɗa saboda haka ni addu'a za a mun collectively su ma wayancan da suke ganin suna wannan barazanan su ma in iyayen suka rasu cewa suke a tsaya a addu'a idan wanda yake gama garin ne iyayen su karatu su sha a kalla gabas kowa ya individual a nan garin babban wani malami iyayen sun rasu ya ce a tsaya a addu'a aka ce yaya ya ce wasiya hajja ta yi wasiya ok mu iyayenmu ne kenan su ba za su yi wasiya ba ko so mu tsaya mu yi risinin sosai da abubuwa wayancan buba mun ce sun yi haramun bane a'a suna da fahimtar da suka rike ne mu ma muna da fahimta akalla a mana adalci muna da hadisi da muka dogara da shi manzon Allah ya ce mutane ba za su taba taruwa suna addu'a ba ɗaya daga cikin ɗaya na musu addu'a ɗaya sauran suna cewa amin fashe sai Allah ya karba kuma na faɗi reference din dan ya zama to mutane sauki ka duba mai iyawu sunna ya kawo shi bacin muna da masallatai da muke karatuka ai da mun sa ma iyawu sunna a wata masallaci shi ma mu karanta shi ku ga yanayin yadda littafin yake shi mai iyawu suna yace ya ma rubuta littafin ne saboda masu cewa komai bid'a bid'a ne yace ya rubuta littafin dan ya gaya musu cewa bid'a nan fa ba kwara ɗaya bane bid'a ta kasu zuwa gida biyar ne akwai bid'an da dole ne sai ka yi ta kashe wasu madan fodi ya faɗa to amma mutanen mu da yawa sai a ki karanta wurin ko a zo wurin a yi wani ojoro ojoro a tsallake ko wani abu makamanci Allah ya yafi Allah ya yafi su ya ranganci daman da mutum yake da shi in ya ga zai yi kara zai yi addu'an collectively shikenan ai in ba za a yi collectively ba individually ne za a yi shikenan ko Allah ya karba ni amma mu dai kam muna ƙara nanatawa a muna addu'a collectively da yawa domin ba mu san ciki ba bakin wane ne Allah zai karba a jikan mun mutum Allah ya yafe mana wani tambayan in babu za mu haƙura lokaci ya kai awa ɗaya da minti goma sha ɗaya Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana magabatan mu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya jidda rahma a gare su wanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya akwai yar uwa da ta musulunta dan uwa ya aure ta Allah subhanahu wataala ya zaunar da su lafiya dukkanin abu da zai zo ya zamanto damuwa a zamantakewan su Allah subhanahu wataala ya dauke masu neman aure a cikin mu Allah subhanahu wataala ya yassara abin da za a yi auren Allah ya ba su mata nagari dan uwanmu mata da muke da su a gida Allah subhanahu wataala ya kawo musu mazaje nagari dan alfahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aurata a cikin mu Allah ya kara zaunar da mu lafiya a ciki abinda za mu rike iyalan mu da shi mu ciyar da su mu shayar da su mu tufatar da su Allah ya kara yassarewa dan alfahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sana'o'in mu Allah kai kake badawa kake buɗi a ciki Allah ƙara buɗa mana abin da yake zamantowa ko zai zamanto damuwa a cikin sana'o'in namu Allah ka ɗauke mana don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kaiwa da komowan mu a hanyoyi da dukiyoyin mu Allah ka jibinci lamarin Allah ka tsare ka kare don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka tsare mu da da Allah ka tsare mu da dariya da keta na makiya da mahasada dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda makiyan mu ko mahasadan mu suke shiryawa a zahiri ko a baɗin Allah ka rusa shi Allah ka mayar da shi kansu Allah ka sa ya ƙare a kansu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'ati ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa lil iman al-kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna ya karim واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين